أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'is wa bid'aha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wallafa Allah ya ji kan da rahama idan ba a manta ba a wancan sati sati biyu da suka gabata karatun mu na karshe mun fara bayani ne a cikin mas'ala ta 108 mas'ala ta 108 inda mala yake cewa wa yajuzu al-julusu indahu athna ad-dafni بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده يا هلتا زما لوكacin da ake hakan kabari domin fadakarwa da wa'azantarwa ga wanda suke wajen ga abin da ya shafi mutuwa to shine sai malaika mana wani dogon hadisi wanda albara bin azib ya rawaito shi wanda yake mana bayani cewa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi lokacin da aka je kai gawar wani mutum daga cikin mutanen madina balansari annabi tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya zauna sabai suka kewaye shi yake cewa ka anna ala ru'usun tayr kai ka ce tsuntsaye ne a kanmu saboda cikan ladabi da waƙari yayin da suka zauna a gaban annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akwai sanda ko kara a hannunsa yana karta shi a ƙasa manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga kansa sama ya sauke ya ƙara ɗagawa ya sauke ya ɗaga ganinsa ya sauke da ƙarshe kalli sabai ya ce ta'awwazu billahi min azabil qabri ku nemi Allah madaukakin sarki tsari daga azabar kabari ya ƙara ce musu ta'awwazu billahi min azabil qabr ku nemi Allah madaukakin sarki daga azabar kabari sai dai mai ta musu haka sau uku bayan ya gaya musu haka sannan kuma ya ɗabbaka abin a aikace ya ce na'udhu billahi min azabil qabr shi ma sau uku to daga nan kuma sai ya shiga basu labari sai ya ce hakika bawa mumini idan ya tashi barin duniya zai fuskanci lahira mala'iku za su zo masa za a yi kaza za a yi kaza har zuwa ƙarshen abin da zai faru ga bawa mumini wannan dan mun ji shi ko yawwa har zuwa inda annabi tsira da aminci su tabbata a garshe ya ce idan ya gama amsa tambayoyin da zai amsa gaba daya shi ba mumini kenan sai mala'iku sai a suranta masa wani mutum ya ganshi mai fararen kaya da farar shiga yana kyalkyali yana haske ya zo yi masa bishara ya ce kai wani irin mutum ne da ka zo min da fuska fuska ta alkhairi kake mu bishara waye kai sai ya ce ani ne aikin ka nagari misali ni ne sallarka ni ne azuminka ni ne sada zumuncinka ni ne karatun qur'aninka ni ne kyautatawa ka gama haka duk zai gaya masa to sannan sai a buɗa masa kabarinsa iya ganin idansa sannan ƙanshin aljanna da daɗin aljanna da kayan aljanna za su rinka zuwan masa yana daga inda yake a cikin kabarinsa zai rinka hangi duk abubuwan da ke faru a cikin aljanna amma ba tare da ya shiga cikinta ba to zai zauna a haka har zuwa tashin kiyama saboda wannan abin da ya gani sai rinka buri cewa ya rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a ya ubangiji a tashi kiyama a tashi kiyama dan in je in shiga gida na dindindin na aljanna Allah ya samu dace Allah ya sa mana cikin irin waɗanda Allah madaukakin sarki zai wannan tagomashi to bari kuma mu je ɗaya bangaren Allah kiyaye annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa innal abdal kafira amma shi bawan da yake kafiri wa fi riwayatin al fajira ma'ana bawan da yake kafiri ko fajiri ko dai wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wataala ta hanyar ƙin biyayya ga manzanninsa ta hanyar ƙin imani da abin da ya saukar ko kuma fajiri wanda mai yiwa da shi ya imani da annabawa da manzanni amma kuma dukkanin rayuwarsa ya tafi da ita ne wajen saba wa Allah madaukakin sarki da manzansa to shi irin wannan bawar idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah idan ya kasance lokacin barinsa duniya yankewarsa daga duniya da kuma fuskantarsa zuwa ga lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun ghilazun shidadun wasu mala'iku za su sauko daga sama zuwa gare shi waɗanne irin mala'iku ne shine sai annabi ce ghilazun masu kaushin hali da ɗabi'a sannan kuma shidadun masu tsanani masu ƙarfi masu tsanani su za su sauko masa wanda ganin su kadai ya isa ya firgi da mutum ya razana shi sudul wujuh annabi ce masu bakaƙen fuska ma'ahum almasuh a hannunsa akwai almasuh abinda ake ce masa almasuh gashi na malai salam ba kasa yace jam'ul masih bi kasr almimi wa huwa ma yulbasu min nasij ash-sha'ab ala albadani taqashshufan wa qahran lilbadani abinda ake sawa na saƙaƙƙen gashi gashi ne ake samun sa a saƙa shi a yi riga da shi saboda ƙoƙarin horar da jiki da nuna takawa ko kuma da nuna tsoron Allah ko abin da ya kamata idan mutum yana so nuna shi mai tsoron Allah ne sai dinka irin wannan kayan ƙasa shi ma'ana ba zai sa kaya masu kyau ba kenan abin nufi abu ne da yake mai kaushi kun ga wancan bawan nagar aka ce linkafa ni za a kawo fari kuma daga gidan aljanna to shi kuma wannan bawan da yake ba mutumin kirki ba za a kawo wani irin yadi ne wanda aka saƙa shi daga gashi mai kaushi wanda aka sawa mutum a jikin sai rinka kokarin yaga fatarsa to a irinsa za a kawo shi a cikin sa za a dora ransa a ciki za su zo da wannan abin minan nari shi kansa wani almasu din wannan yadin ko yankin da aka saka shi da gashi an zo fa da shi ne daga gidan wuta to ya jilisuna minhu maddal basri waɗannan mala'iku za su zo su zauna a inda shi wannan mamaci yake iya ganin idansa duk inda ya hanga mala'iku ne a cikin ɗakin da yake ko kuma duk inda zai mutu mala'iku ne iya ganin idinsa sun mai ji malakul mauti hatta ya jilisa inda ra'asihi sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo a ya zauna shi ma daidai kan wanda za a ɗauran nasa a lokacin faya ƙulu sai mala'ikan mutuwa ya ce ayyatu hannafsul khabitha ukhruji ila sakhat min Allah wa ghadab ya ke wannan kazamar rai ya ke wannan rai mara kyau fito a cikin fushin Allah fito a cikin fushin Allah da asakhat al-ghadab da fushi yake nufi fito a cikin kin Allah da fushin sa haka mala'ikan mutuwa zai ga masa ita wannan magana kadai da mala'ikan mutuwa zai ga mutum lokacin da zai mutu a lokacin sai ya firgice sai ya razana me zai faru qala fatafarqu fi jasadihi sai ran nasa gaba ɗaya sai ta hawwatsa a cikin jikinsa ma'ana idan ya gaya masa wannan haka gaba ɗaya sai hankalin sai ta sai firgita ran nasa maimakon ta tsaya mala'ikan mutuwa ya fito da ita kamar yadda fito da ran mumini a sai ta rotsu sai ta shiga cikin jikinsa wata kafa wata hannu wani cinye haka ta rawatsu tunda shi rai abu ne da yake Allah madaukakin sarki kadai ya san inda yake a cikin jiki duk likitancin duniya babu likitan da ya isa tantance maka ina rai yake Allah madaukakin sarki kadai ya sani shi sake cewa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila so da kalamar rai Allah mai sarki shi kadai san inda yake to a lokacin ran sai warwatsa cikin jikin shi wannan mamaci da za a dauran sa sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudul kathiru sha'bi min as-sufil mablul sai mala'ikan mutuwa ya rinka fincikota ya rinka zaro ta da karfi yana fincikota ya ce kamar yadda za a sufudu kamar yadda ake finciko a sufudu shine irin matajin da na karfe wanda ake taje gashin awaki da shi ina je amin san shi ko yawwa idan aka wanke awaki da galibi zaka an kawo wani abu na karfe ana ja musu gashi haka da shi to irin gashin da ya dunkule haka idan aka tashi da za ga ce an sa karfe ake finciko shi to inda ka sai yadda ake sa wani abin karfan ana finciko gashin dabbobi haka mala'ika mutuwa zai rinka sa hannu yana finciko mutum daga cikin jikinsa fincikowa mai ƙarfi shi ne annabi ce kamar yadda ake finciko wannan abin alkafiru sha'abi wanda yake da yawan haƙora a jikinsa shi ƙarfan mina sufil mablul daga gashi wanda yake jiƙaƙƙe gashin ma ba wai warware yake ba a jiƙe yake kaga ina aka sa dole yayi me dole yayi tauri wajen finciko shi zai kasance sai an sa ƙarfi to to ya kuma kake ganin karfin mala'ika to haka mala'ika zai rinka sa karfin sa ya rinka binciko rai daga jikin dan adam lokacin da ya zo rasuwa fataqta ma'aha al-uruq wal 'asab lokacin da yake binciko wannan saboda zafin bincikowa da karfin mala'ika jijiyoyin jikinsa sai su tsinke su tsinke a lokacin fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi sai kowanne mala'ikan da yake tsakanin sama da ƙasa sai ya tsine wannan ran albarka sai Allah ya tsine wani wani da zai rasu yanzu nan Allah ya dan mala'ikun Allah sai su tsine masa albarka wa kullu malakin fi sama'i da dukkanin mala'ikan da yake sama kuma wa tughlaqu abwabus sama'i sannan duk kofofin sama sai a sauri a rarrafe su mala'iku duk sai su rufe kofofin sama me yasa saboda sun ji wani wari da hamami da samaman da ba su taɓa jinsa sakamakon ran da zai fita daga cikin wannan bawan Allah da yake bai ba Allah madaukakin sarki to duk sai su sauri su rufe sama me yasa saboda ba sa so a zo a wuce da wannan ran ta inda suke laysa min ali babin babu wasu ma'abota kofa daga cikin kofofin sama illa wa hum yad'una Allah face sai su ringa addu'a suna roƙon Allah madaukakin sarki suna cewa Allah tu'radu ruhuhu ruhuhu min qibalihim Allah madaukakin sarki ya sa kada a zo wucewa da wannan ranta inda suke duk mala'ikun Allah tun daga sama ta daya da yake kun san sama tana da tsaro da kariya fiye da duk irin wata kariya da ka sani a duniya saboda haka sama babu wanda ya isa je shiga cikin sama sai da izinin mala'iku shi sa kofofi ne da ita a rufe da mala'iku masu gadi kada ku manta lokacin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi aka tafi Isra'i da Miraji da shi lokacin da za a Miraji da shi da aka hawo da shi sama tun a kofa ta daya sai da mala'ika Jibril ya tsaya ya kwankwasa aka ce waye ya ce ni ne Jibril shi sun san shi sun san kowa shi amma sai da suka tambaye shi waye tare da kai sannan suka ce Muhammad ne ya ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam suka ƙara tambayarsa an aika masa ya zo ne shin an kira shi ne ya ce masa eh sannan suka ce tuni za mu buɗe maka sai suka buɗe masa to saboda haka dukkanin saman nan guda baka haka suke kowace akwai mala'ikun da suke gadinta to dukkanin mala'ikun nan sai su rinka addu'a Allah madaukakin sarki kada ka sa a zo wucewa da wannan ranta inda muke me yasa saboda warin daren yake a lokacin fa ya'khudha sai mala'ikun mutuwa ya karɓi wannan ran fa'iza a hazaha idan ya karɓi wannan ran lam ya da'u hafi yadda yi tarfata ainin su sauran mala'ikun da suke tare da mala'ikun mutuwa ba za su bar wannan ran a hannun mala'ikun mutuwa ba daidai da kiftawar ido za su sauri su karɓe ta hatta ya ji aluha fitil kalmasu har sai sun ɗora ta a wannan yadin da yake mai kaushi sai su ɗora ta a kai dama an zo da shi domin a ɗora ransa a kai wanda aka fito da shi daga cikin wuta wa yakhruju minha ran zai fito daga jikin mutum annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce ka an tani rihi jifatin wujidat ala wajhil arab kamar mafi munin duk wani mushe da ka taba samun warin sa a cikin a gidan duniya jifa shine mushe duk wani mushe da ka taba jin warin sa a duniya ransa zai fita daga jikin sa warin da yake yafi warin wannan mushen da ka taba ji haka zai fita daga jikin daga jikin sa fa yas'aduna biha sai mala'iku su hau da shi sama fala ya murruna biha ala mala'in minal mala'ikati ba za su wucewa da wannan ran nasa ba ta wajen wasu tawaga daga cikin tawagar mala'iku illa qalu face sai kaji waɗannan mala'iku da aka wucewa da ran ta kusa da su suna cewa ma hadha ruhul khabith wannan wani irin rai ne mai ɗoyi haka mai wari wani irin rai ne haka wani irin mutumin banza ne haka fa yaquluna sai mala'ikun da suke dauke da wannan ran a hannunsu su ma suna ta gaggawa su je su sauri su je su rabu da shi su rabu da kaya sai su ba su amsa su ce musu fulanun ibnu fulanun ai wane ne dan wane su ambaci sunan shi bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunan da ake kiransa da shi a duniya kun ga dan aljanna aka ce da mafi kyawun sunan da ake ambatarsa da shi a duniya amma shi wannan sai aka ce da mafi munin sunan da ake ambatarsa da shi a duniya in akwai wani suna da ake gaya maka mara kyau a duniya to shi za su faɗa irin wanda ake ce musu ko fir'auna ko hamana ko waye to duk irin wannan sunan za su faɗa su ai fir'auna ne na na mutanensa su faɗi sunansa mafi mafi muni hatta yuntaha bihi ila samai dunya har sai an tike da wannan ran an kai shi zuwa ga saman duniya ma'ana an je da shi saman duniya kenan fa yustaftahu lahu sai mala'ikun da suke dauke da wannan rasu su nemi a buɗe musu wannan kofar kamar yadda na gaya muku ba a shiga sai an nemi izini to sai su nemi da a buɗe musu wannan kofar za su shiga da rai zuwa sama fala yuftahu lahu sai mala'iku su ce wannan ran ai babu shi babu shiga sama har abada saboda haka ba za a buɗe masa kofa ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكاشن da manzo Allah ya je nan wajen sai ya tsaya sai ya kafa hujja da wata aya sai karanta aya da take cewa la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa la tufattahu lahum abwabus sama ba za a buɗe musu kofofin sama ba wa la yadkhuluna aljannata sannan ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi samil khiyat har sai idan raƙumi zai iya shiga ta ƙofa allura ka kaddara wannan abin guda biyu idan har irin wannan ran da aka tashi da shi sama za a buɗe masa ƙofofin sama ko kuma zai shiga aljanna to ka kaddara raƙumi zai zo shiga ta ƙofa allura ya wuce kaga wannan abu ne da ba zai taɓa yiwa ba har duniya ta tashi to haka shi ma ba zai taɓa shiga aljanna ba haka abinda Allah madaukakin sarki ke so ya gaya mana anan kenan to sai manzo Allah ya kafa hujja da wannan ayar fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace uktubu kitabahu fi sijjin ku me da shi ku rubuta ku yi rijistar sa ku rubuta littafin bawana ku rijistar bawana a cikin sijjin ina ne sijjin bil ardi sufla a can kasan kasan kasa kasa ta kasa kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idin lilmukazzibina can ne inda ake zuwa a rijista bayan Allah madaukakin sarki wanda suka saba masa ko kafirai a ƙasa ƙasa kun ga bayan Allah na can sama bakwai aje a rijista su amma su waɗannan can ƙasan ƙasa a ƙasan ma ba ƙasa ba fiddarki darkat ne ƙasa bayan ƙasa to a can ƙasan ƙasa za a je a rijistar sunan mutum annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ثم يقال sannan sai a ce da su mala'ikun a'idu abdi ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqatuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra sai Allah ya ce ku da bawa na izuwa ƙasa saboda na riga ne musu alƙawari daga cikin ƙasar na halice su wa fiha u'iduhum kuma cikin ta zan mai da su idan suka rasu da kuma daga kuma cikinta zan fito da su na kara na daban idan na tashi tayar da su lokacin da za a yi hisabi kenan fatutrahu ruhuhu min as-sama'i tarhan daga saman ta ɗayan ba wai sauko da shi za a yi a cikin nutsuwa ba a sai mala'iku su cillo ran nasa su watso shi daga sama su sako shi shine abtaruha jefo abu tarhan jefowa hatta ta hatta ta fi fi jasadihi har sai a lokacin ya zo ya fada ya shiga jikin mutum a lokacin mutum an ya dace da daidai lokacin da aka shi cikin kabari lokacin da mala'iku suka jefo ran sai ran nasa ya zo sai ya shiga jikinsa a lokacin mala'iku za su su mai tambaya kenan thumma qara'a sannan sai annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi karanta wa man yushrik billahi dukkan wanda ya shirka ya hada Allah da wani a cikin bauta faka annama kharra minas sama'i kamar wanda ya fado daga sama ne kamar ya faɗo daga sama ne fatakhtafu tayru kafin ya zo ƙasa sai tsuntsaye suka bi shi suka rinka faffoce na masa wannan ya yagi hannu wannan ya yagi kafa suka daga daga da shi kafin ya zo ƙasa aw tahwi bihi rihu ko kuma iska ta jifa da shi fi makanin sahiq a wani waje da yake manisanci mutum mutum misalin mutumin da ya shirka ga Allah kenan ma'ana haka za a je foran mutum daga ƙasa daga sama ya zo ya dira a cikin jikinsa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo da wannan ran nasa cikin gangan jikinsa a lokacin yana cikin kabari qala fa innahu la yasma'a khafqa ni'ali ashabihi idha wallaw anhu a lokacin ran nasa yana dawo jikinsa zai dace a lokacin mutane za su juya domin koma zuwa gidajensu to a lokacin yana jin karar takun takalminsu lokacin da suka juya baya domin koma gidajensu wa ya'tihi malakani wa ya ti malakani mala'iku guda biyu a lokacin za su zo masa shadida al'intihar wanda suke masu tsananin daka tsawa fayantahiranihi za su daka masa tsawa wai julisanihi za kuma su zaunar da shi su tayar da shi su zaunar da shi a cikin kabarinsa fa yaqulani lahu sannan sai su ce masa man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ce ha ha la adari sai yayi ihu ya kara ya ce ban sani ba fa yaqulani lahu sai su kara ce masa ma dinuka menene addininka fa yaqulu ha ha la adari ya kara yin kuka ya ihu ya ihu ya ce bai sani ba فيقولان ما تقول في هذا في هذا الرجل الذي بعث فيكم ƙara ce masa me kake faɗa game da wannan mutumi da aka turo shi a ciki ko shine annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam fala yuhtada lismihi ba za ma ashirar da shi hatta sunan manzon Allah ma bai ma sani ba hatta sunan manzon Allah a cikin kabari bai sani ba me bi kuma a duniya yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ikirarin cewa su suna son annabi amma saboda rashin biyayya ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da rashin bin dokokin Allah madaukakin sarki sai kasance aka bari suna annabi ma ya manta dalla anhu isma suna annabi ma gaba ɗaya bace masa fa yuqalu sai a ce da shi Muhammad shine Muhammad ma'ana ana masa talqini ma kenan shine Muhammad fa yaqulu sai ce ha ha la adri ban sani ba amma ga masuna sai ce shi bai masani ba sai ce sami'utun nasa ya ƙulu na zaka ni dai kawai na ji mutane suna faɗar haka amma ban san waye ba ƙala fa ƙalu sai a ce masa ladaraita wala talauta ai ba za ka sani ba saboda baka karanta ba ba za ka taɓa sanin wannan abin da aka tambaye ka ba saboda baka karanta ba fayunadi munadin minas sama'i sai wani mai kira daga sama sai ya kira an kazaba an kazaba sai ya ce wannan bawa wannan bawa duk abin da ya faɗa ƙarya yake babu abin da ya daidai a cikin tambayoyin da aka yi masa fafrishu lahu minan nari ku yi masa shimfaɗa shimfaɗa ta wuta waftahu lahu baban ilan nari ku buɗa masa ƙofa zuwa ga wuta daga nan inda yake a cikin kabarin sai ya rinka hango wuta gidansa na wuta sai a buɗe masa ƙofar wuta a lokacin fayati yahu min harriha wa samumiha a lokacin yana kwanci a cikin kabarinsa sai zafin wuta ya rinka dukan yana cikin kabari da kuma warin da yake cikin wuta duk zai rinka shigowa cikin kabarinsa yana ji wa yubiqu alaihi qabrahu sai kabarinsa kuma ya kunci ya kuntata ya kuntata masa ya kunci ya matse masa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har sai kashin hagadansa guda biyu sun saba an fahimta kuwa ma'ana wannan kashin hagadansa guda biyu sai wannan ya dawo nan wannan ya dawo nan wajen saboda kabar ya matse shi haka dan aljanna aka ce za a buɗa masa iya ganin idansa to shi kuma ba ma wai iya inda aka sa shi ba inda aka sa mutum inda aka sa mutum a haka a cikin kabari to haka ma mai faɗi ne yadda kabari zai mai da shi idan ƙasa ta matse shi ta matse shi sai wannan ƙashin ya juya dawo nan wajen na nan kuma ya juya dawo nan wajen an matse shi wayati yahu wa fi rayatin wai matsalu lahu rajulun qabihul wajhi sai a kamanta masa ko a suranta masa a wata rayu kuma aka ce sai wani mutum ya zo qabihul wajhi mai mummunar fuska qabihu thiyab mai mummunan tufafi muntinin rish yana wari shine muntinin rish fa yaqulu sai ya ce abshir billadhi yasu'uk yi bishara da abin da zai munana maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da tun a duniya ake taimaka alƙawarinta idan baka ba Allah ba idan baka tsaka wa Allah da'a ba ga abin da zai same ka idan baka ba Allah ba ga abin da zai same ka to wannan wannan ita ce ranar da ba yaushe yake cewa ranar kin dillanci ga ranar ta zo haka wannan mutum zai gaya masa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fa yaqulu sai shi wannan mutum ya ce wa anta kai kuma fa fa basharaka Allah bi shar kai ma Allah maka bashara da sharri man anta waye kai fa wajhuka wajhu wajhu yaji bi shar fuskaka fuskaka fuskaka take zuwa da sharri fa yaqulu sai ya ce ana amaluka al-khabith ni ne mummunan aikinka shi wannan mutum mummuna mai baƙaƙen kaya mai baƙar fuska kamar ɗan shi'a haka zai shigo mutum a cikin kabari ya ce masa waye kai sai ya ce ana amaluka alkhabif ni ne mummunan aikinka fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillahi sari'an ila ma'asiyatillah yace wallahi ni babu abin da sani game da kai shi ka kasance mutum ne mai sako-sako mutum ne mai lakwalako wajen bin Allah maɗaukakin sarki amma mai gaggawa wajen saba Allah maɗaukakin sarki duk inda ake wani abin saba Allah maɗaukakin sarki zaka samu mutum inda ka san ana kaɗa mai gangi sauri yake tafi wajen amma duk inda aka ce an kira sallah an ana wani abin alkhairi to sai kaga a lokacin mutum kuma kasala take zuwa masa a lokacin mutum yake ji ba shi da lafiya sosai a lokacin mutum yake ji duk wani abin da zai hana shi wannan aikin yake zuwa masa amma aka ce abai na sabo ba to shikenan kuma a lokacin ya warke ce ta a duniya haka na san ka in ji aikinsa zai gaya masa ba jazakallahu sharran Allah ya saka maka da shari ثم يقيض له أعمى أصم أبكم sannan sai a ɗan fara masa a kawo masa wani mala'ika wanda yake a'ama makaho ne sannan asam kurma abkam kuma bebe ina fata an fahimta baya gani sannan baya ji ba kuma ya magana haka za a kawo masa shi fiye dihi mirzabbatun hannunsa akwai wani madoki ka ce kama wata guduma wata katuwa annabi ce laubiri riba biha jabalun da a ci za a daga wannan gudumar da take hannun mala'ikan nan a daki dutsen da ka san dutsen da ya fi kowane dutse girma a duniya dutse dutse sosai mai sunan dutse ba irin wannan dalar da gwaran dutsen namu ba tunda su duk ƙasa ne dutse a mai sunan dutse wannan guduma ta ni mala'ika ya dake ta da shi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce kana turaban da nan take ta zama ƙasa gudumar da za a daki dutse duk girman sa ya zama ƙasa ita mala'ikan zai rike me zai da ita fa yadribuhu darbatan hatta yasira turaban ya daki wannan mutumin da yake cikin kabari dukan da sinan take zai juye zama ƙasa gaba ɗaya duka ɗaya mala'ika zai masa nan take gaba ɗaya mutum sai juya zama ƙasa gaba ɗaya kamar babu shi duka ɗaya kawai wannan fa uwa duk fa azaba kabari ce azaba kabari ce wannan wa azabul akhirati ashaddu wa abqa idan kuma aka samu mutum a cikin wuta azaba ta fi tsananta ta fi ninkuwa kuma wannan ba kuma bane tunda ita azaba kabari yan uwa ba azaba ce da take mustamirra ba ko da shi ake yin ta ba kamar yadda Allah yake faɗa game da mutanen Fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab za a rinka bujuro musu da wuta da safa da yamma amma sai Allah ya ce idan Allah ta shi kiyamarsa za a shigar da iyalan Fir'auna cikin wuta za su dandana azaba ta dindindin har abada to wannan azaba kabari ce yan uwa mala'ika zai dake shi sai ya zamto kasa ثم يعيده الله كما كان sannan sai Allah madaukakin sarki ya mai da shi kamar yadda yake dawo kamar yadda yake fa yadribuhu darbatan ukhra malaika ya ƙara daga gudumar ne ya ƙara dukansa da ita fa yasihu sayhatan sai yayi ƙara yayi ihu ihun da yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalaini kowanne halitta da take faɗin duniya ne sai ya ji wannan ƙarar tasa banda dan adam da aljan mu ne kadai ba ma ji da aljan amma duk dabbobi suna ji shi tsawon lokaci idan kana shiga makabarta dabba dabbobi kawai sai kaga suna wani irin gudu kamar an biyo su wallahi azaba kabari ce suna ji idan aka daki dan idan aka daki wanda ake azaba yayi ihu kai kara wallahi dabbobi suna jin abin da ake a lokacin amma kai ba abin da aka ji babu abin da aka yi ji shi sa annabi sira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri yace da ba dan kada ku daina binne mamacin ku ba kada ku daina binne mamacin ku idan sun mutu yace da na roki Allah madaukakin sarki ya dan ji yadda ku yadda ake azaba kabari amma duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya ji yadda shi ake azaba kabari ba zai taɓa yadda dan uwansa ko mutumin kirki ne ya mutu zai dauke shi ya sashi a kabari ba to amma sai Allah madaukakin sarki ya boye mana wannan saboda abin da yake ciki na bala'i Allah ya kiyaye mu ثم يفتح له باب من النار annabi ya ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan sai a buɗe masa ƙofar wuta daga cikin kabarinsa wa yum hadu min firashin nari ai masa shimfaɗa shimfaɗa ta wuta fa yaqulu idan yaga haka yaga halin da ya tsinci kansa a ciki sai ya rinka cewa rabbi la tuqimis sa'a ya ubangiji kada ka tashi kiyama ya ubangiji kada ka tashi kiyama gwanda shi ya fi gwammace mai zauna halin da yake ciki hudu fa abubuwan da muka lissafa amma wai shi ya fi gwammace ya zauna halin da yake ciki saboda ya san idan aka tashi kiyama wani abu ne kuma ninkin ba ninkin akan abin da yake ciki to yan uwa wannan fa shine halin da duk mutumin da ya saba Allah madaukakin sarki zai shiga ciki wallahi wannan abin da muka ambata yanzu annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi shine faɗe shi kuma wallahi sai ya tabbata idan mutum idan bai tabbata ba ko dai wancan na farkon ko na biyu idan kaga bai tabbata ba to baka mutu bane amma dole sai ka tsinci kanka ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ya samu tsinci kanmu a na farkon Allah ya kare mu daga wannan Allah ba mu ikon yin tanadi mai kyau akhrajahu Abu Dawuda والحاكم والطيالسي وأحمد والسياق له والأجري في الشريعة وروى النسائي وابن ماجة القسم الأول منه إلى قوله وكأن على رؤوس الطير وهو رواية لأبي داود بأخسر منها منه وكذا أحمد وقال الحاكم سي على شرط الشيخين وقره الذهبي هو كما قال وصحاه ابن القيم في إلام الموقعين وتهذيب السنن ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم عن أبي نعيم وغيره to wannan shine karshen wannan mas'ala ta 108 kuma akan ta zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah ya kama zamu tashi kan mas'ala ta 109 Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته